لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina 1433 wanda ya zo goma ga watan takwas 2012 muna nan a cikin sura ta suratul hadid sura ta 57 za mu tashi aya ta goma sha biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ambata musu da ka al-yawma anan maf'ulun bihi ne a bi fi'lin mahzuf taqdiruhu udkur ka ambata yawma taral mu'minina ranar da za ka ga muminai maza waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa wal mu'minati da muminai mata yas'a nuruhum haskensu yana walƙiya baina aidihim a gaba gare su wa bi aymanihim haka ta ɓangaren su na dama suna riƙe da littattafansu bushra kullum yawma mala'iku suna cewa albushir da farin ciki da marhaban da lalai ya tabbata a gare ku a yau jannatin ita ce aljanna jannatin aljannatai da Allah ya tanada muku wa min dunihi ma jannatani wa liman khafa maqama rabbih jannatani kun ga sun zama guda hudu kenan tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta su ma ƙoramun sun zama guda hudu akwai kogin ruwan daɗi wanda ba mai zartsi ba akwai kogin zuma tatacciya akwai kogin giya ba mai bugarwa ba akwai kogin madara ba mai tsami ba khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna har abada zalika wannan huwa al-fawzul azim shi ne rabo mai girma duk mutumin da aka sa sha aljanna wa man zuhdiha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to hakika wannan ya rabauta sai Allah ya gaya mana ma zalikal fawzu zalika huwa alfawzu wannan shine ma rabo al'azim mai girma babbar rabo kenan Allah ya ba mu babban rabo shine aljanna yawma yaqulu almunafiquna kuma ka ambata musu ranar da munafiqai maza za su ce wal munafiqatu da munafiqai mata za su faɗa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani me za su faɗa musu in buruna ku jira mu ku ɗan saurara mana na bis za mu zo mu ɗosana ko mu kunna min nurikun daga haskenku saboda kamar da malam ibn kasir ya ce ranar alkiyama sai a wayi gari duhu dundun duk wanda ka gani da haske to hasken aikinsa ne sai da aka sai a sako muminai haske su ko munafukai babu wannan hasken to sai su ɗauka hasken kamar wata fitila ce ake kunna sun ɗauka ba hasken aiki ba ne hasken aƙida ne hasken tauhidi ne hasken san Allah ne da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah hasken kaɗaita Allah da bauta ne kaɗaita annabi Muhammadu da biyayya hasken imani ne da lahira haske ne na ayyuka da ƙwarai ba wa hasken fitila ba ne wa man lam yaj'al Allah lahu nur nuran fa malahu min nur wanda Allah bai sanya ma haske ba to ba shi da haske يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم sai da aka wannan haske ne mummuni suna cewa rabbana atimul lana nurana Allah ka cika mana wannan haske shi yasa annabi ya koya mana addu'a za ka tafi wasu masallaci kana ta Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa an amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran واجعل لي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وفي أذني نورا وفي مخي نورا وفي أذني نورا وأعظم لي نورا Allah ka sanya min haske a cikin zuciyata ka sa min haske a cikin ƙashina a cikin ɓargona a cikin tsawukata a cikin namana a cikin ƙashina ka sa min haske ta sama haske ta ƙasa haske ta gabas haske ta yamma haske ta kudu haske ta yamma ka sanya min haske kai ka mai da ni haske ma gaba daya saboda haske shine alkhairi yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur hasken tauhidi hasken aqida hasken musulunci hasken bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasken da santan laifuffuka hasken takawa wannan shine hasken da kowa yake bukata to su munafikai sun dauka wata fitila ce muminai suka kunno haskenta shi ta suka ce ku dan jira mu mu zo mu ɗan kunna haskenku ƙilar bu'uwara a kun sai a ce musu ku koma baya wa zai ce musu su koma bayan sai sun ce mala'iku ne za su ce musu ku koma baya ku je ku kunno haske wasu malaman sun ce a'a muminai ne za su ce ku koma baya ku kunno haske to wace baya ake nufi ita ma bayan an mata kauli uku wasu ka ce ana nufin ku koma duniya ku je ku yi aikin da ake a samu haske shine ma'anan kilar ju'u ala wara'akum faltamisu nura ko ku koma inda muka kunno hasken in kuna zaton kunnowa muka yi ku koma bayan ku yana can baya wato an musu tahakkum kenan igili aka musu da ba'a ko ba su kai da haske kwata kwata in kun koma bayan ma kun yi asara ba za ku samu wannan hasken ba saboda wanda Allah bai sanya mu hasken nan ba zai same shi ba su ko sun rasa ta hanyar munafinci ilar ji uwara a kun faita musurura a ce ku koma baya ku je ku nemo haske fadriba bainahum bisurin nan da nan sai a gina ganuwa ko katanga bainahum tsakanin muminai da munafikai tunda waɗannan lokacin da kuke da haske suna yin gaba waɗannan kuma suna tsaye a guri guda saboda haka sai a kawo katanga sai a ganuwa a katanga tsakaninsu da muminai ɗin lahu babin ita wannan katanga tana da kyaure ko tana da kofa baqinuhu fihi rahmatu ciki bangaren da mu'minai suke ta cikin kenan bayan katanga shine waje cikin katanga kuma ciki sai haka inda kai mai gida kake nan ne ciki can kuma bako inda yake ta waje nan ne waje da haka in ka shiga gida ka kulle kofa wanda ke bayan katangar ka shine a waje kai kuma da ka kulle kai ne a ciki to bangaren da mu'minai suke nan ne ciki shi sa Allah ya ce lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu amma can bayansa min qibalihi daura da shi al'azab azaba ta tabbata ta bangaren da munafikai suke ana yin katangan nan sai a feso ni'ima a nan a fesa azaba a can a feso haske a nan a fesa duhu a can dama nan suna da musulunci nan suna da kafirci nan suna da sunna nan suna da bid'a nan suna da ilimi nan suna da jahilci nan suna da gaskiya nan suna da ƙarya to wal jaza'u min jinsil amali irin abin da kai shi za ka gani yunadunahum sai su ƙwalla wa muminai kira alam nakum ma'akum shin ba mu kasance tare da ku a duniya ba tare muke sallah tare muke harkokin rayuwa وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مشين الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في مغيانهم يعمهون فيوم إذا أتاك المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم ها؟ wa ma yashuruna Allah ce ba su san cewa kansu suke yaudara ba to yau ga ranar sakamako ta zo yunadunahum sai su kwalla wa mu'minai kira ga katanga ta shiga tsakani an musu katanga ta raba tsakanin kafirci da musulunci alam nakum ma'akum wai ba tare muke a duniya ba komai ba tare muke yi ba qalu bala su ce haka ne a fili walakin nakum sai dai ku munafikai fatantun an fusakun kun fitini kawunan wa tarabbastum kuka dinga jira ma'ana kun yi jinkirin tuba ko kuka dinga jira, jira musulunci wani bala'i ya fada masa ya ruguje ko kuka dinga jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu kamar da kuke faɗa ku huta to abin da ya ja muku wannan bala'i kenan bala'i na ɗaya kenan ko fatantu an fusako shine bala'i na farko da suka ja kansu sannan wa tarabbastum shine bala'i na biyu wartantum shine bala'i na uku kuna shakka sannan bala'i na hudu wa garrafkumul amaniyu burika da duniya ta ruɗe ku ta hada ku ku yi musulunci hatta ja'a amrullah fa al'amarin Allah yazo shine na mutuwar ku ko na shigar da ku wuta sannan na biyar abin da ya yaudare ku wa garrakum billahi garuru sannan mai yaudara din nan shine shedan wa garrakum ya yaudare ku billahi ya raba ku da Allah saboda haka bala'in su guda biyar ne anan ko tarabbastum aw tafantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garrakum al-amaniyu hatta ja'a amrullah wa garrakum billahi al-garur hatta ja'a amrullah ba cikin lissafin wa garrakum billahi al-garur shine cikin na biyar saboda haka bala'i biyar munafikai suka jawo kansu fal yawma Allah ta'ala ya ce a yau alkiyama la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karɓi fansa ba mutum ba zai kawo wani abu a fanshe shi ba cewa to shikenan kuka ka cancanci shiga wuta biya riyal ko dala ko sterling pound ko naira biliyan kaza a fasa shigar da kai wuta ba za a yi wannan ba la yu'khadhu minkum fidyatun babu fansa aiki ne zai fanshe ka da rahama Allah ko ba kai imani da Allah ba wala min alladhina kafaru haka ba za a karɓi kansa daga waɗanda suka kafirta ba ma'awakumun naru ku gaba ɗaya da ku da kafirai da munafikai makoma ku wuta hiya maulakum ita ce tafi cancanta da ku wa bi isal masiru tur da wannan makoma a ce ka aikata abin da ka faɗa wuta to tur da wannan makoma dama munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata duk inda Allah ya faɗa su za ka ga makomar su ɗaya ne duk wuta suke koma gaba ɗaya to yanzu wannan ya nuna mana illar da munafunci yake da shi shi yasa malamai suka kasa annifaqu zuwa kashi biyu suka ce akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali ko akwai annifaqul asghar da annifaqul akbar shi annifaqul akbar abubuwa ne guda shida Allah ya raba mu da su annifaqul amali ko annifaqul asghar abubuwa ne guda biyar Allah ya raba mu da su shi annifaqul i'tiqadi shine mafi yawan munafikan da Allah ke faɗa alqur'ani siffofinsa Allah ya faɗi siffarsu guda saba'in wanda a nan mun ji guda biyar waɗannan munafukai ne na aƙida munafukai ne na ƙin tauhidi na ƙin Allah babu imani ko misƙalin zarratin a zuciyarsu su ne waɗanda Allah yake su ne ake nufi annifaqul itiqadi aqidar mutum ta kai yana kudura abubuwa guda biyar Allah ya raba mu guda shida Allah ya raba mu da su na farko ƙin manzon Allah shine asalin munafunci kin manzon Allah domin Abdullahi bin Ubay bin Salim a ranar da za a naɗa shi ya zama sarkin Madina a ranar manzon Allah ya shigo Madina sai jama'a suka watsa wa zai naɗa wani sarki ga manzon Allah sai aka watsa aka tafi wajen annabi sai ya kudure abin a ransa cewa tunda mulki yake so bai samu wannan mulkin ba to bari ya nasabta kiyayya ga manzon Allah shine asali dugudun nabi kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abubuwa ma ja a jihin nabi ko mutum ya zama yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana kin abin da manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani ko hadisi na uku ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munafiqai annabi ya faɗa musu su ƙaryata shi suna dariya cewa ba zai faru ba ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura kaje Allah da manzonsa ne suke yaudara ji munafiki shine ƙaryata Allah ko ƙaryata annabi ko ƙaryata shashin abin da manzon Allah ya zo da shi ko da ba duka ba sannan farin ciki da faɗuwar musulunci duk sanda aka ce musulunci ya tuntuɓe taga taga zai kife sai munafikai su dinga dariya suna jin daɗi ai addini ya kusa rushewa shi yasa ma da suka raka annabi yaƙi sallallahu alaihi wasallam yaƙi kuma su dubu ɗaya ne su ɗari uku a cikin dubu ɗayan sai da aka kusa zuwa Uhud sai suka ce wai su ba a yi musu biyayya ba za su koma suka janye mutum ɗari uku suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutum ɗari bakwai ya tunkari dubu uku wanda kowane sahabi kenan yana fuskantar mutum dubu rusa rusan ƙarfi kafirai mutum hudu haka suka gudu suka da musulmi to wannan shine illar munafunci kuma shine wato wannan sannan baƙin ciki da ɗaukakar musulunci idan manzo Allah ya ci nasara ya dawo gida aka tare shi ana murna su kuma sai shiga daki suna takaici suna bakin ciki dan me yasa addini ya samu daukaka to kowaye addu'a ya roki Allah kada zuciyarsa a fitine ta da ɗaya daga cikin wannan guda shida ƙaryata in manzon Allah ko in abin da manzon Allah ya zo da shi ƙaryata manzon Allah ko ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi jin haushin ɗaukakar musulunci farin ciki da faɗuwar musulunci waɗanda zai guda shida su ne ainihin ake kira annifaqul akbar siffofin munafikan nan kuma guda saba'in ne waɗanda aka lissafa alqur'ani daga ciki Allah yake zuciyarsu tana da ciwo maradul qalbi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada Allah ya ce a cikin zuciyarsu akwai ciwo sai na ƙara musu wannan ciwon ciwon nan shine shakkar da suke sun ƙi su yarda da Allah sannan akwai a tsama shahawani suna da tsammani na sha'awa shi sa Allah ta'ala ya ta wala takhda'ana bil qawli fa yatma allazi fi qalbihi marjun kada ku dinga karere magana ku ko mata domin kada wanda yake da ciwo a cikin zuciyarsa ya sa rai cewa zai iya samun wato kanku sannan akwai baigu bisharahi suna da karkata zuciyarsu kullum a karkace take shi sa Allah ya ce da yaji alama yuki shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah yana sanya abin da shaitan wato yake jefawa fitina ne ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo sannan mummunan zato duk da munafiki yake baya wa Allah kyakkyawan zato shi sa Allah ta'ala yake cewa wa yu'adhibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikatu dhannina billahi dhanna saw alaihim da'iratu saw Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata masu nuna da zato ga Allah mummunan zato Allah ya ce mummunan zaton kansa zai koma shi yasa mutum ya dinga kyautata wa Allah da ya halicce shi zato idan ya baka ka gobe in ya hana ka kai hakuri in ya ɗauko maka bala'i kaɗan ka yi ta bawan Allah nan da ya ce aka zo aka ba shi labari ya ci tuntuɓe ya ji ni a ƙafa ya je wajen likita likitan ya ce sai dai a yanke ƙafar aka ce to ya za a yanke ƙafa shine uratu bin hisham ya za a yanke kafarsa aka ce a bari sai ya tada sallah kamar da imamu zahabi ya kawo cikin siyar alamun mubala da ya tada sallah sai likita ya zo sa wuka kun san da ba magani kuma an ce ya sha abin da zai bugar da shi ya ce sam shi ba zai sha abin da ya bugar da shi ba sai dai a yanke kafa a haka aka yanke kafar a haka an gama yanke kafar an kawo mai toyayye an zura inda aka yanke din ya kone saboda jinin ya tsaya wuraren yana jinya ana masa sannu kuma sai aka zo aka ce mar matarsa tana kan bene da ɗansa a goye ɗan ya fito ya faɗo doki ya taka shi ya mutu sai ce Allah ina maka godiya da ka ba ni ƙafa biyu hannu biyu ka karɓi ɗaya ka ban mun uku kuma ina maka godiya da ka ba ni ƴaƴa guda bakwai ka karɓi ɗaya yanzu ka ban mun shida alhamdulillah ala zalika ka ga wannan ya san Allah shi yasa aka ce in ka ɗaga hannu zaka roki Allah ka sa abu biyar a ranka na farko Allah yana ganin ka na biyu yana jin ka na uku yana da abin da kake nema na hudu ka ba shi da rowa na biyar ka ga ya ba wani tun da ka ga ya ba wani kai na zai baka kenan kuma duk wanda ya roƙi Allah wata bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana biya masa bukata ta hanya uku imma a biya masa bukatar daidai da abin da ya roƙa wa imma a tunkuɗe masa bala'i gwargwadon wannan addu'ar wa in ma a aje masa a asusunsa na lahira ya zo ya amfana da shi to da haka amma na Allah zato duk da zai fanci wannan ba to munafikai haka suke sannan na biyar suna da istihza'i da ayoyin Allah su dinga wa jeru ko ɗage wando ko wata shiga ta annabi ko ta sunna a dinga cewa da fulatani ɗage wandon saki wandon ka ɗage ruwan ko kuma a dinga kallon mutum ya aje gemu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk mun karanta tun a hayatul islam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kassan lifiyati manzon Allah yana da cikakken gemu duk annabawa ma suna da gemu ga annabi Haruna yace annabi Musa wala ta'khud bi lihiyati kada ka kama gemu na sai mutum ya aje gemu saboda kai ka aske naka sai ka dinga masa izgili kana ce masa bunsuru ko kaza ko kaza wannan shi ma izgili ne da ayoyin Allah qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم yanzu da gayu da ba sa aje gemu da aka fito da wani ɗan rawa ya fito da gemu haka wani iri haka sai ga gayu da irin wannan ashe shakiyanci ne abin ashe annabi ne ba ka son sai da shi ga ɗan rawa yanzu ya zo da gemu gayu suna aje gemu in wani sabon ɗan rawa ya fito babu shi kuma sai ta ake gemu da ma ba kai ka fito da shi ba Allah ya rubuta gashi zai fito a gurare wajen goma sha ɗaya a jikinka daga ciki akwai kanka Allah ya je gashi zai fito jirarka Allah ya gashi zai fito gashin ido Allah ya zai fito gashin baki Allah ya zai fito gashin wannan ake kiransa hana ƙarya da na jeru da na saje da gabanka da hammatarka da ƙirjinka wani ma ƙirjin gashin yake ɗauka tun daga ƙirji sai ya haɗe da gabansa to duk inda Allah ya ce gashi zai fito ka bar shi in ba shari'a ce ta ce a cire ba to gashin da shari'a ta ce a cire guda uku ne akwai gashin gaba duk sati ka dinga aske gashin gabanka akwai gashin hammata shari'a ta zo duk sati a dinga cire shi sannan akwai gashin baki an ce a dinga sa almakashi ana rage tsawonsa sai da kai dinga shiga cikin abin da zaka sha yana tara kazanta sannan sai gashin ka shi kuma a lokacin aikin haji an ce wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kansa wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kansa wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kansa Allah ta cewa da mai sai sai da mai sai sai sai a hudu manzo Allah ce da mai sai sai wannan ya nuna kenan a aikin haji da umara an fi so mutum ya zantsala kwalkwalo ka bi kansa kamar wato bayan madubi to shine sai Allah ya ji kanta sau uku sai lokacin da aka haifi jariri shi ma ana so a rantala masa kwalkwalo lokacin da ya kai kwana bakwai ragowar kuma rantala kwalkwalo ko rashin rantalawa ya dangana ga kai bukatarka ka amma waɗannan jomunan a basu yadda Allah ya fito da su ai ka ga bai fito da mace ba dan ku bambanta yanzu ka tafi zance wajen wata sai ka ganta da kun tana ta da gemu ina jin ka mutanen sai dai a kawo ka can tashar tashar duku za a kawo mutum yana neman motar da zai gaba ashe ka ga Allah ya sa gemu ne ni farrika bihi bainar rajuli wal mar'a eh dan ya bambanta namiji da mace an ce akwai wani mala'ika a sama shi tasbihin su sai yake subhana man zayyana ar-rijal bil lihyati subhana man zayyana ar-rijal bil lihyati shi aikin ne yake kenan ina tsarkace Allah da yayi maza kawa ya musu ado da gemu ashe Allah da ya fito da gemu ba dan ya kaskanta mutum bane dan ya masa kalliya da shi ne saboda haka wannan shine wato abin da su munafikai ba sa ganewa sannan al-julus ila al-mustahzi'ina zama da masu izgili ga addini shi ma ɗabi'a ce ta munafukai ka zauna inda ake wasa da addini ko da kai ba ka yi لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن كان أنا وأساد الدين الله أقول لك السلام عليكم سيأنجم على تاشي sannan a tasattur bi ba'd al-a'mal al-mashru'a lil idrar bil mu'minina yin aikata wani abu mai kyau dan kadan don ka samu kofar da zaka cutar da musulmi mutum ya yi shiga ko musulmi ya shige cikin musulmi amma yana daukar rahoto yana kaiwa makiya addinin musulunci ana samun wasu wasu aikin su na jami'an leƙen asiri ne kuma yin leƙen asirin shine a leƙo abin da ake na kirki a je a yi sharri a bata inda ma za ka leƙo kirki ka faɗa da sai ka faɗa ko magana aka yi sai a gutsire ta sai a kai dan a tada fitina to duk jami'in tsaron da zai zo wajen da ake addini ko ma wanne ne da zai ɗauki ainihin abin da aka yi na gaskiya zai je juya magana don ya tada fitina wannan munafiki ne kuma aikinsa ya yi asararsa duniya da lahira kai aikinka tsakani da Allah abin da ka ga ana yi ka kai shi gaba ɗaya kaka gutsire wata magana wani da ta wani ka haɗa ka je ka tada fitina ko ka haɗa wani da wani ko ka tada fitina saboda haka wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafukai sannan muhawalat tafariqi bainal mu'minina daga cikin al'ada ta munafikai kullum ba sa so musulmi su haɗu guri guda sun fi son mu zama kungiya kungiya jama'a jama'a kowa yana jin haushin dan uwansa kowa yana faɗa da dan uwansa kowa yana kafirta dan uwansa kowa yana kaurace dan uwansa kowa baya bin dan uwansa sallah baya yi wa dan uwansa sallama ba sa haɗuwa da dan uwansa tare da ga abubuwa guda shida ya haɗa ku Allah ɗaya ya haɗa ku ko akwai wani wanda ya ce Allahnsa ba ɗaya bane duniya cikin musulmi in akwai shi to shi ya fidda kansa daga musulunci na biyu annabin mu ɗaya duk masallatan mu ka kewaya an tashi kiran sallah ta ake wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da annabi ya hada su sannan na uku qur'ani duk inda ka kewaya zaka ga kofin qur'ani nan guda ɗaya ne in wani ya da kofi ba wannan ba to shi ya fidda kansa daga musulunci sannan na hudu alƙibla ɗaya ta haɗa mu in za a yi sallah akwai wata kungiya da kuke ta gano yamma ne ake kallon za a yi sallah ko kudu ko arewa duk da sabanin nan namu ka kalli duk masallatan mu zaka ga gaba suke kallo a ce alƙibla ta haɗa mu ce abu na nawa abu na hudu abu na biyar watan azumi duk kungiyoyin nan namu gaba ɗaya ji kowa azumi yake yi ba wanda yake shi ya gama nasa tun a sha'aban ko shi nasa sai a shawwal ko kan shi ya gano ma azumi a cikin zulƙada ake yi zaka shi baya yi akwai shi in akwai shi ko shi ya fidda kanta sannan haji ya haɗa mu duk da saɓanin nan namu za mu je ka mu duk a bayan su dai muna zan sallah duka zama a bayan su dai to me ya haɗa ma'ana gari ɗaya mun zo gari ɗaya rana ɗaya da tufafi iri ɗaya muna kewaye ɗaki ɗaya kuma muna faɗa kalma ɗaya dukkan mu gaba ɗaya kalma ɗaya muke faɗa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك kun da ashe haji don tauhidi ma ake yin haji shi yasa ake zuwa gari daya ko akwai wanda yace ka'aba sa kana Sudan ko ne yace ka'aba sa kana Misra ka'aban nan ɗaya ce a duniya duk inda musulmi yake da baki da fari da kowace kungiya yake nan yake zuwa rana ɗaya ake zuwa tarbiya rana ɗaya ake zuwa arfa rana ɗaya ake zuwa muzdalifa duk waɗannan abubuwan dan a tsayar da al'umma ne kai ɗaya saboda haka daga cikin ɗabi'an munafukai da ta fariƙan bainal mu'minina aqida su kenan kullum ba sa so a dinga matsowa kusa ita matsalar da ke saɓani tsakanin musulmi ba ta zagi ba ce ba ta duka ba ce ba ta faɗa ba ce ta tsabar karatu ce in ka zo da yana ba mu gane ba sai mu ce ba mu aya da hadisi ka ba mu inda sahabbai suka in babu mu ce kayi kure ka ajana wannan ka dauna annabi da na Allah shikenan in baka dauka ba kawo kanka amma ya mas'ala ce ta ka dura wani ashar ko ne dura ma ashar ko ka kai wani farmaki ko ka kama farmaki ko ka zage shi ko ya zage ka ko ku fada ko ku daina magana ko ku juya juna baya ba hatta ahlul kitabi da muka saba da su a usulul dini Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan akwai hasan akwai ahsan da Allah ce in za ku tattauna da hadin kitabi ku yi amfani da lafazi a hasanu mafi kyau to in za mu tattauna da ahalin kitabu da kalma mafi kyau inda musulmi za mu tattauna fa da mafi kyau mafi kyau mafi kyau saboda shi dan wanka ne akwai usulin da kuka haɗu akwai sabanin da kuka yi to sabanin ake so a gyara to munafikai ba sa son haɗuwar kan musulmi sannan al-ifsadu fil ardi daga aqidan munafikai shine kawo barna a ban kasa وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون in aka ce kakku barna a ban ƙasa sai su ce mu kaɗai gyara muke yi sannan na tara na goma iddi'a'ul isla duk da munafiki yake cewa yake shine mai aiki shine mai gyara shine akan daidai qalu inna ma nahnu muslihuna sannan na goma sha ɗaya as-safahu wawaye ne duk inda munafiki yake ba gan shi wawa ne kisa Allah ya ce ala innahum humus sufaha Allah ce su ne wawaye da suke kira mummunai wawaye sannan aqidar kuramul mu'minina bisafahi na goma sha biyu jifan muminai da takarci kana kan imani a dinga ganin baka waye ba kai ba kware ne amma ne dinga ustaz ya ustaz ustaz ne fa a hawa Allah ne ustaz ne ba wai ka girmama ka ake ba kamar da ake ce professor ko a ce doctor ko a'a kai naka ba'ari wallahi wata ustaz ya ce ga ta can wani ustaz ne wani dan ustaz har da wani dan ustaz wato ba ma shi ne ustaz ba shi dan dan a cikin ustaz din ma shi dani ba ya saka kaba kowa ya tsaya abin da ya tsaya ba ka wa masu iskanci izgili kana wa masu addini wa ya saka to wannan ba daidai bane ka daina wa musulmi dan kira saboda ya rike addininsa ana ga sakarai ne sannan akwai husuma yawan rigima duk mutum mai yawan rigima mai yawan tashin hankali mai son shi dai a zubar da jini shi dai a yi faɗa shi dai a yi rigima shi dai a yi doce-doce ji daɗi a yi naushe-naushe ya ga jini na zuba wuta ana ɓarin wuta don na tashi shi ɗabi'a ta kenan da halinsa wannan shi ma wato ɗabi'a ce wacce take ta munafukai shi yasa Allah ta'ala ce huwa aladdu hisab shi baya son zaman lafiya kullum rigima yake so sannan adamin ruju'u ila alhaqi rashin komawa gaskiya shi ma dabi'a ce ta munafikai a nuna maka Allah ya ce annabi ya ce musulunci ya ce gaskiya ta ce ka ce ni kuma na ce kai waye to kai waye Allah ya ce annabi ya ce zaka ce kai ma ka ce to wannan duk wanda ka ga wannan dabi'a ce ta munafikai wai za ila wai za ila la fattaqillaha sai Allah ya ce ne akhadhahu al-izzatu bil ithm in an ce ka ji tsoron Allah ka bi gaskiya sai izza da sabo ta kama shi da cewa ba za a buɗi ba an ki abi ka yi abin da za ka yi ko Allah ne zai yi ba mu zamu ba eh sannan walatu kafirina munafikai akwai goyawa kafirai baya sun fi kaunar kafirai fiye da ƴan uwansu musulmi saboda haka wannan ɗabi'a ce ita ma ta munafikai sannan at-tarabbusu bil mu'minina kullun jira suke wani bada'i ya afko mu'minai Allah ya ce allazina tarabbasuna bi yatarabbasuna bikum فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين كل جنا سكي بلائي أبكى مؤمنين sannan al'ittifaƙu ma alkafiri da biddal muminina kullum suna haɗa kai da kafirai domin a karya musulmi qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim sannan tawalli fil qital duk sanda ake yakin kare addini ko yaɗa shi sai su gudu su ne suke cewa la tanfiru fil har Allah ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yastahuna sannan aqabu ala qulubihim an riga an yi yunki akan zuciyarsu ba sa fahimtar gaskiya ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum sune waɗanda Allah ta'ala ya yunke zuciyarsu alheri baya shiga dan haka sai suka bi son zuciyarsu na ashirin fitnatun nafsi bil ijtihad walakin lakum fatantu anfusakum ita ce wannan sifa din fitina kuce ringa jawo kanka fitina ala fi fitnati saqatu sun fada cikin fitina zarura wa abunan mu'minin mukhada'atullah sannan kullun gani suke suna da wayo kullun munafiki gane yake zai iya yaudara Allah ya wayo ya dan wannan masallaci ya ko dan wani abu zai ga cewa wannan ya isa barnar da yake wannan zai zai wanke aba يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سماء الكسل في العبادة منافقي كسالى جريت في العبادة الله تعالى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إن سنتاش ذا الفلا كيف تاش بجتنس أمتي سماء الرياء سن أجني شو منافقي بايا كومي دل الله سيدن أجني وترانا أنت بيكوك دول بن إياب ne me yasa maganganun magabata suka fi namu albarka ce li'annahum takallamu لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونال نتكلم لعز النفس وهزوز الدنيا ورضا الناس an ce me yasa maganganun mutanen da ya fi albarka a kan namu na yanzu da ba su da ilimi da yawa amma maganganun sun fi albarka kuma sun fi tsoron Allah ga su ta da ilimi sosai amma an fi tsoron Allah to me bambanci sai ce su maganganun su dan abu uku suke yi mu kuma na wannan zamanin maganganun mu dan abu uku muke yi yace sun kaga sun yi magana dan musulunci ya ɗaukaka ne ko dan su tseratar da kansu a gaban Allah ko dan su sami yarda Allah yace mu ku a wannan zamanin mafi yawan maganganun mu dan mu ɗaukaka kanmu ne ko dan mu samu abin duniya ko dan mu samu yardan mutane ita to shine rashin albarka wajen ya lullube mu bambanci mu kenan da magabata to su mutane yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila dabi'a munafikai ce sannan qillatu zikiri duk da munafiki yake baya zikiri da yawa ba za ka gan shi yana ambaton Allah ko yana karatun Qur'ani ko yana istighfari ko ka gan shi da hisnul muslim ko da addu'a min kitabu wa sunna baya zikiri baya ambaton Allah sosai wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce dan kadan suke ambaton Allah sannan at-tazabbu bainal mu'minina wal kafirina ya rasa zama guri daya yau ya can yau ya can kamar mafici shi yasa ake kiran sa muzabziba saboda zabzaba yuzabzibu zabzaba ta muzabzaba kullum ya kai tsaya guri guda azzab an kaza ka sa mafici kana korewa kaga maficin ya tsaya mafici munafiki ne saboda ya kai rora guri daya ya koma ne ya dana ya dana ya dana ya dana shi sai baka iska ya ƙara munafincin mafici tunda shi iska yake bawa to shi Allah Allah ta'ala ce muzarrabi na bai na zalika la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i ba sa nan ba sa can sannan mukhada'atul mu'minina wa jarar mu'minai kullum su nuna suna tare da Allah da manzansa da addini amma ƙarya suke mukhadi'una Allah wal ladina amanu sannan at-tahakum ila tagut ba sa son a ce shari'ar musulunci ta tabbata ko addinin musulunci ya ɗaukaka ko a kafa musulunci يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به سنة تنسوا دنجا كي قالوا زوا ذا أبن دي ساقا الله ذا القرآن بان أنشاء وإيد والنو سنة السجود كودا كي daga abin da Allah ya saukar wa yasudduna anka sududa suna kangewa ga barin ka kangewa su ce ka aje wajen alqur'ani da hadisi sannan na 29 al-ifsad bainal mu'minina yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'una lahum Allah ya ce kullum fitina suke so ta dinga afkuwa tsakanin ku kuma a cikin ku akwai ɗan rahoton su sana alhalikul kadhib yan uwa ƙarya ya halibuna billahi la kullu turbuhum suna muku rantsuwa da Allah dan ku yadda da su shi ma dabi'a ce ta munafikai na 31 al-khawf wal jubn ya haka dole kullu sayhatin alaihim thumma al-adu tahzarhum kullum suna ga kamar wani bala'i zai afko kansu sannan kurhul mu'minina kullum a cikin kin mu'minai suke ba sa kaunan mu'minai ba sa ƙaunar cin nasarar muminai ba sa son a zauna lafiya sannan zuhuru ru'ubi alaihim ko da yaushe a tsorace suke a firgice suke musamman aka ce za a fito a taimaki addinin Allah ko a kare shi sai za unzila suratun muhkamatu wa zikira fi halqi tali ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alaihim min al-maut fa awla lahum da'atu wa qawlun ma'ruf sannan ƙarya tabi'a ce ta munafikai sannan yaudara ɗabi'a ce ta munafikai al-irjaf yaɗa jita-jita a ɗai magana wannan abu ne a kai ma wancan ita ma ɗabi'a ce ta munafikai wal murjifuna fil madinati sannan ikhlaful wa'di saba alƙawari ɗabi'a ce ta munafikai khiyanatul amana cin amana ɗabi'a ce ta munafikai at-tasbiqu wato karya zuciyar mutane da za su buga mutane su ilimi su karatu su rike addinin su su bi gaskiya su amana su gaskiya su zauna lafiya su alkhairi kullum ba sa buga mutane akan aikin alheri suna cewa ya hala ya farida la muqama lakum farju ba ku da matsayi anan kowa koma gida ma wa adamullahu wa rasuluhu illa gurura yu'ibuna al-amal as-salih sannan su dinga aibanta aiki mai kyau in kana aiki mai kyau a dinga aibanta ka ana ganin ma ba abin nan kake ba sannan yardauna wa yaskatuna lid-dunya da fushin su da yardar su duk akan duniya suke wa yuqu minha radu in an ba su duniya sai su yarda da da kai su bita sannan yaskharuna min al-amal al-qalil in kai aiki kaɗan munafiki ya ce me Allah zai da aikin ka kaɗan in kai da yawa ya ce riya kake shi fa bai kaɗan din ba bai mai yawan ba annabi ya ce a kawo donation a kace mako za a fita yaki aka yi launching ana launching a tara kuɗi tun zamanin annabi ake launching sai da haka annabi ya ce kowa ya kawo kuɗinsa sai na abubakar ya je ya tattaro dukiyarsa gaba ɗaya zo ya jibge a gaban annabi sai na umar ya ce yau dai sai na wuce abubakar duk sanda muka tsere da abubakar sai ya tsere mu amma yau zan tsere masa sai dai raba dukiyarsa biyu shi bai san abubakar ya kawo duka ba shi kuma ya kawo rabi sai da ya zo annabi ya ce nawa ka kawo a cikin dukiyarka ya ce biyu na raba na kawo rabi an ce ya kawo maka ya wuce kashi duka ya kawo wani sahabi da ya gaba shi da abin da zai bayar sai ya je da ko aka ba shi dabino kwano biyu sai kai wa iyalinsa kwano daya sai zai juye kwano daya a gaban annabi sai munafikai suka ce inna allaha la ganiyun an sa'i hada me Allah zai da kwano daya da Abu Bakar ya kawo dukan ka uhu mura'i mura'i mura'i wai yake eh shi ne kudi wai shi Abu Bakar in ka ba da yawa su zage ka in ka ba da kaɗan su zage ka shi yasa munafiki yana da wahalar sha'ani shi ba yadda za ka ka burge shi in ya zaka kayi kiba ya ce wani abu kai haƙƙin jama'a kake ci in ya ga ka rame ya ce baki aka yi ma الذين يلمزون المؤمنين من في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم sannan الرضا بأسافل المواضع shi munafiki kullun ya yadda ya kaskanta kansa baya san mutunci da girma rabu bi an yakunu ma al khawali Allah ta kullun sun fi sha'awar su zauna tare da mata da yara ba sa su zama maza maza mazaje da za su kare musulunci su kare addinin su sannan al'amru bil munkari wan nahyi anil ma'ruf wal bukhl والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم سنة نسوا الله نسيان الله نسوا الله فنسيهم sannan kuma la yansuruhum Allah Allah yace ba zai taimake su ba innal munafiqina fi darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira to wannan siffa 40 kenan muka karanto daga cikin siffa 70 insha Allah in mun je suratul munafiqin za mu kawo duka 70 din mu sharhi Allah ya raba mu da dukkan waɗannan halayen duk halin da aka ce na munafiki ne Allah ya raba mu da shi to annifaqul amali shi da aka fi samun mu da shi gaba ɗayan mu duk wanda yace baya ciki ma ƙarya yake yi sai dai ne ce yana yi kaɗan yana yi da yawa idza wa'ada akhlaqa in wanda ya alƙawari yana saba sai dai a ce wata kila saba ta ka ƴan ce cikawar yafiya idza haddatha kadaba in an yi magana dan share ƙarya ko da ce gaskiya ta fi yawa ƙarya ai kada nake dan tabawa wa idza atmina khana in an amince masa ya dan taba wanda ana samun mu da ciki kada ka wanke kanka ka ce ban da ni kai dai ka ce Allah ya kiyaye mu gaba daya ko wa idza khasama fajara ana rigima da shi wani yake ai sulhu a ce za a muku sun cewa ba wani ta yi isra mata sulhu ni ko to shi ma da biya munafikai wanda ahada gadara idan yayi yarjejeniya ta yayi yaudara to da yaudara da ƙarya da saba alƙawari da cin amana da rashin sulhun ana faɗa wannan da ya kaga musulmin da ba shi da biyu ko ɗaya ko uku ko duka ma to a nan da ni da kai da su da mu duka sai dai mu roƙi Allah ya raba mu da waɗannan mu dinga ƙoƙarin kwatantawa gwargwadon yadda za su don wannan mu'amala ce shi yasa take saurin samuwa wani a ƙarya sa wajen aikin sa ne wani a wajen sana'a sa wani saba alƙawarin sa a sana'a sa ce ya ce maka ka je ka karɓi ɗinkin ka da safe ka zai ce sai da yamma ya karɓa agogo ka ko rediyon ka zai gyara ka ce an jima ka dawo ka zai ce wallahi ta aka ɗauke nan fa emergency ya karɓa na wani ya ajana ka yawancan amma sai ce ba wuta ce ko ba kaza ya ka kaya zo za a gyara ya ce maka ka kawo kuɗi ka zo za a ciwo kaza a kaza ya zo maka ƙarya ya ce wannan abin ya mutu kawai ka san ko ya mutu ko ya rayu ba dan da zai ka gan shi a makabarta an masa likafani an masa sallah ba abin da shi ba amma sai a zaro na ba ci mota ka ce wannan ɗaya mutu in zai riƙe shi har ma a mutu wata dabara sai a wullar da shi to wannan ya mutu sabo za ku ko kana tafiya sai a ɗau naka a wanke sai a maƙala in aiki aka ɗauke ka na gwamnati ba za ka je da wuri ba kuma ka tashi da wuri lokacin da ka je da lokacin da ka tashi lokaci bai ba ka je lokaci ya ƙure kuma ka taso lokaci bai ba to wani limu ɗafi ne na baka idan ba ta hau kan ma'aikacin gwamnati ba kan wa za ta hau kai kana so an cika maka albashin ka kun a ƙarshen wata amma kuma an da a lissafa a wannan da ka je aiki da wanda baka je ba wanda baka je ba sun fi yawa kuma ka zo ka ce ana zaluntar mutane kai ma kuma azzalumi ne baka je aiki da wuri ka tashi da wuri ba to eh ka tashi da da abin nan da wuri saboda haka wannan matsala ce kowa ya taɓa waɗannan abubuwan guda biyar ƙarya saba alƙawari cin amana yaudara da kuma rigima to waɗannan abubuwan kowa ya duba zai ga yana da ɗansu sai dai wani yana da su da yawa wani yana da su kaɗan wani yana da duka wani ɗaya ne a cikin dukan yake dan tabawa ko da ka Allah ya tsare mu gaba daya na'am
ألم نأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون malam abu katada ko malam zajjaji yana cewa nazalat hadhihi al-ayatu wannan aya da alaramma ya karanto ta sauka fi da'ifatin min al-mu'minina dangane ga wani bangare na mu'minai khusu ala riqati wal khushu'i an zaburar da su su samu raqa'iq wato zuciya ta laushi ta taushi alheri ya dinga shiga kar ta bushe raka kausa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kar ta raka ta bushe alheri baya shiga sharri baya fita kace ta an zaburar da su da wannan wal khushu da kuma kankan da kai fa amma man kana yasafahu Allahu azza wa jalla bil khushu'i war riqati fa tabaqatun min al mu'minina fawqa ha'ula'i waɗannan wasu mu'minai ne na musamman fa al awwal yakunu al imanu haqiqatan wa al thani yakunu ma'ana shine Allah ya ce alam ya'amil ladzina amanu yanzu lokaci bai yi ba ne ga waɗanda suka yi imani an tashi a ƙulubuhum zukatansu ta tsorata ta firgita ta yi laushi da zikirillah da ambaton Allah ambaton Allah nan yana ɗaukar ma'ana uku idan an ambaci Allah wai za ku zikirillah wuturar ƙulubuhum in an ambaci Allah zuciyarsu tana firgita ma'anan an tsorata ta azabar Allah zuciyarsu tana firgita ko kuma alaƙi zikirin Allah ta ɗuma innin kulub in ana ambaton Allah kun ɓangaren rahamarsa da jin ƙansa ana yabansa ana masa kirari zuciyarsu tana laushi sannan kuma yin kuruna Allah su kuma suna ambaton Allah da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim to suna ambaton wannan to da wannan zuciya take laushi wa ma nazala da kuma abin da ya sauka min alhaqi na gaskiya وما نزل أن كرن تاشنا قراءة حب دابير أقول قراءة وما نزل من الحق da abin da ya sassaukar na gaskiya akwai wa ma nuzila min alhaqi abin da aka sassaukar na gaskiya akwai wa ma unzila min alhaqqi akwai wa ma anzala min alhaqqi nazala nazzala muzzila anzala unzila sai da aka haka aka karanta wannan duk yana nufin sauka daga sama min alhaqqi na gaskiya qur'ani gaskiya ne annabi muhammadu gaskiya ne musulunci gaskiya ne allah gaskiya ne kuma bin hanyar allah ma gaskiya ne ذلك بأن الله هو الحق الله شيء gaskiya وشهدوا أن الرسول حق suka shaida wa kadzabuhu qaumuka wa huwa al-haq qul jaa al-haq wa ma yubdilu wa ma yubdilu al-batil wa ma yu'id wala yakunu kada ku kasance kallazina utul kitaba kamar waɗanda aka ba su littafi waɗanda suka gabace su min qablu kafin zuwan musulunci fa qala alaihim al-amadu sai zamani yayi musu tsawo wato sun daɗe suna saƙon Allah faƙasar ƙulubuhu sai zukatansu suka bushe raƙaƙau wa kafirin minhum da yawa daga cikinsu fasikuna masu fita daga ɗa'an Allah ne ko alkurujul akbar ko alkurujul asgar alfiskul akbar wal fiskul asgar ilamin ku sani annallaha haƙiƙa Allah ta'ala yuhyil arda yana raya ƙasa ba'ada mutiha bayan ta mutu idan aka zo rani ƙasa ta mutu ta bushe kalmami ya bushe yanzu duk wanda zai ratsa ya tafi zuwa Kano ko zuwa wani gari zai ga cewa akan hanya duk gabar da kudu da arewa kore far kore shatau kun ga Allah ya raya duniya gaba ɗaya gudanin ban sha'awa amma rani ne sai kaga abu ya bubbushe ya ya ratattake ba kyan gani kad bayyana lakum al-ayat Allah ya ce haƙiƙa mun bayyana muku ayoyi daban-daban al-ayatu shar'iyya wanda kuke karantawa al-ayatu kauniyya wanda kuke gani la'allakum ta'qiluna ko kwaye hankali alhankali biyu ne al'aqalu aqalani maqbu'un wa masmu al'aqalu maqbu' shine hankalin da Allah ya baka wanda kake tantance abu mai kyau da mara kyau da shi akwai kuma al'aqal na hankalci shine qur'ani ya koya maka hankali ka gane a gabanka akwai hatsari da dama akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai hisabi akwai sikeli akwai siradi akwai mizani akwai shafa'a akwai haut akwai wuta akwai aljanna to wanda ya sa akwai waɗannan zai gyara rayuwarsa daga nan amma wani ga shi da hankali irin na duniya amma ba shi da hankalta irin ta lahira shi da wannan mahaukaci to mai ke jawo zuciya ta laushi mai ke jawo zuciya ta ji daɗi wannan aikin da muke na taimaka marayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin dalilin da ke sa zuciya ta laushi yace atuhibbu an yamina qalbuka wa tudriku hajataka irham al-yatima wamsah ra'sahu yamin qalbuka wa tudrik hajataka shine jawabu shart manzo Allah ya ce kana so zuciyarka ta laushi bukatarka a wajen Allah ta biya in ka ce eh manzo Allah ce ka tausaya wa maraya ka kuma shafi kansa ma'ana ka taimaka masa haka zai ka shafa kanka ka wuce ana nufin ka dan ba shi wani abu amsa don ka ga ai mai uba shine yake dan kama kansa ya shafa ma'ana ka mai da shi naka sai ce yamin kalbuka zuciyarka za ta yi laushi da tuburik hajjata za ka samu bukatun da kake nema a wajen Allah saboda haka abin da ke kawo zuciya ce nan shi na farko qira'atul qur'ani bitadabbur wa tafakkur fihi da fi ma sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam yawan karatun qur'ani wanda muka ce akalla a ramadana ka ba qur'ani awa 30 cikin awa 720 da wata ramadana yake da shi mun ce gaba ɗaya ɗan watan ramadana awa 700 ne da 20 to ka ba qur'ani awa 30 awa 30 kwana ɗaya kenan da fatar kwana in ku a ramadana mai kwana talatin ƙur'ani ba shi da kwana ɗaya to akwai matsala aƙalla fa kenan awa ɗaya in ka saba ƙur'ani awa ɗaya in kana da saurin karatu ka tambayi alaran mani za ka sauka biyu ko uku in ba ka da sauri kuma za ka sauka biyu in kuma ma mai koyo ne to aƙalla za ka sauka ɗaya don awa ɗaya za ka izu huɗu ko duk kwata awa ɗaya izu ɗaya akwai wanda yake ganin duk shafi ɗaya minti ɗaya ne in ka iya karatu sannan ta kalilin akali ka karanta ci ci din nan ka karanta ci zo na an sha ruwan nan ina jin kwano a gaban sa ya kai 40 to ya za ka kaci ne wancan kaci wancan kaci wancan kaci wancan ai sai tun safe shan ruwa to da ka tun zuwa ai sallah ne bai taso ba mutum ya ci ci da yawa to a dan karanta a dan taba wancan kadan a tantama wancan kadan a tashi a goge baki a yi sallah ta qalilul akali yana kawo zuciya ta laushi sannan qiyamul layli wa iyya'uhu bil ibadati tsayuwa da daddare da raya dare da ibada ko kaka kake ibada ko minti sha biyar ko talatin kake ba dare to wannan zai zai jawo maka rayuwar zuciya sannan addu'a'u wajina mu auqatul ijaba yawan addu'a da kuma kokarin wato fusgan lokacin amsa addu'a shi ma yana raya zuciya sannan mujalasatu salihina zama da mutane na kwarai manzo Allah ya ce misalin abokin zama na kwarai da wanda ba na kwarai ba kamar mai sai da turare ne da ko mai busa a cikin makera in ka zauna kusa da mai busa ziga zigi a makera zai buso maka hayaki ko ya buso maka taratsatsin wuta ta haihu da maka riga amma ka zauna da mai sai da turare to ko da za ka turaren nan ba za ka ji kana ƙanshi ba haka zama yake da mutanen kirki sannan a asuntu kama layan bagi amma layan bagi duk abin da ka sako da amfani ka ja bakin ka kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut mun yi lacca da na akan wannan mun kawo abubuwa 35 da ya kamata mutum ya kiyaye game da harshensa sannan al-ibtiadu an akalil harami wal mushtaba ka nisanta kanka daga cin haram da kuma cin abu rikici shi yasa wani ya tambaye ne yake ya zan tsira daga duniya yace ka rike alqur'ani da sunna ka ci halal yace in dai ka rike aikin nan ka tsira ka rike alqur'ani da sunna ka ci halal shikenan kawai yace shine shine addini ijtinabul munkarat wal malazimi santar abin ki da wasa kada kada da raye-raye kakka cika wayarka yanzu yana cikin wayarka nan kiɗa ne yana nan jirgin dan fitiri din sa ya cika ta da waƙoƙi wani kuma ya cika ta da qur'ani da wa'azi da karatu to kun ga wannan bambancin kenan sana ijtinabul awqat nafi min al aqwal wal amal riskan lokuta masu amfani na maganganu irin jin wa'azi din nan da karatu da saurarsa al iftaru min as-siyami yawaita azumi والتتابع بين الحج والعمرة بيان هو حج العمرة والنفس بسنا رأي زوجيا الخلوة بالنفس ومحاسبتها كما جيفي كيدا كانك كأي كان تنانين كانك دمكو منك كمشي جايوتي كازي كنا العلم بأن الله مطلع على الأقوال والأعمال sannan ka san Allah yana jin maganganun ka yana ganin aikin ka wannan zai sa ka karanta mummunan aiki kai kicciyawa wanda zai raya ma zuciya sannan birrul walidaini bin iyaye da kyautata musu duk mutumin da yake kyautata iyayensa suke sa masa albarka to zuciyarsa ba za ta mutu ba sannan ziyaratul qubur fa innaha tuzakkiru al-akhirah ka je makabarta za ka ga kabarin sarakuna da na masu mulki da na malamai da na shehunnai haka na waliyai ma da na ja'irai ma da a ciki da na sojoji da na yan sanda da na ranka ya daɗe da da da ta da da his excellency da da da his royal highness duk wanda ajalinsa ya za ka je ka tare da shi a makabarta to sai ka ga to ashe ko a wani bangare kake bangaren na mutuwa in kai malami ne malamai na mutuwa in kai gwamna ne gwamnoni na mutuwa in kai sarki ne sarakuna na mutuwa in kai mai kuɗi ne masu kuɗi na mutuwa in kai saurayi ne samari na mutuwa in kai hajiya ce hajiyoyi sun mutu da yawa in kai talaka ne da matalaka sun fi mutuwa asbabul mautu kullu mutu wafira inda talakawa ko da ka shi talaka da ba a bakin kabari yake to kaga sai mutum ya san cewa shi ana mutuwa din nan sannan as-sadaqatu wa tafaqqudul fuqara wal masakin wa ma'rifatu ahwalihim abinda ke gyara zuciya yawan sadaka ka dinga yin sadaka ko dan kadan ne kada ka ce sai nayi kuɗi u'u ne kuke samu kullum naira ɗari to ba da naira goma in ka saba ba da naira goma cikin naira ɗari ran da ka samu miliyan goma za ka iya ba da miliyan ɗaya ai abin zuciya ne yanzu wani an ce an nemi taimako yana da dubu goma sai ya ba da dubu biyar a ciki shi kuma wannan yana da dubu ɗari sai ba da dubu ashirin sai aka tambayi wani malami sai ce mai dubu biyar ya fi lada in aka dubi asalin abin da ya mallaka sai ce mai dubu ashirin ya fi lada in aka dubi yawan maka shi wani abin da ya mallaka ya raba biyu ko kaga ya fi gwaninta shi kuma wancan ne ya ɗauka a ciki one over five in aka duba yawan abin da aka bayar mai ishirin ya fi yawa amma an duba bajinta kuma wanda ya ba da rabin abin ya mallaka ya fi bajinta saboda haka shi yasa ake so ka dinga taimaka talakawa ko ɗan kaɗan ne sannan ziyaratul marza wa ma yu'anuna sakara wa man yu'anuna sakaratul maut ziyartar marasa lafiya zuwa asibitin nan ka bi layin yan kaza layin yan kaza layin yan kaza musamman wajen asibitin kashi ka ga wani ya biya likita ya yanke masa hannaye da kafafuwa kuma yana cewa san ciwo likita ai bala'i ya bala'i ka biya kuɗi a cire mata kafa da hannu kuma kana godiya saboda bala'in ne ya zama dole a cire kafa da hannun ka je ka tare da wani ya kare wani yana cutar da ba a samo maganin ta ba har yanzu ka je ka tare da marasa lafiya wani ba abin da zai ci ba abin da ya bari ba kuɗin maganin ko ba shi da kowa a duniya wannan kadai zai tsoratar da kai Allah ka ga wani ya mallaki biliyoyin kuɗi amma gashi a kwance da za a ce masa ka ba da kuɗin da ka mallaka gaba ɗaya ka samu lafiya zai bayar amma ba zai yi ba ba a siyan lafiya a kasuwa Allah ce ta yi tsada sana'ar muhafazati ala salawatu juma'atan wa jama'atin sannan wato mutum ya kula da sallolin nan guda biyar a jam'i ka dinga zuwa ana azhar la'asar magriba isha asuba da kai a jam'i ko kuma ka dinga zuwa sallar juma'a sana'a tafakkuru fi makhluqati Allah ta'ala ka dinga tunani cikin halittun Allah inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sannan na goma sha tara an nazari fi a waƙidin zalama wa ƙudati da muftidina sannan ka dinga duba makomar waɗanda suka munana da abin da ya same su in mulki kake ji fir'auna yayi ya tafi in karatu kake ji bal'ama dan ba'ura yayi ya tafi idan kuɗi kake ji ƙaruna yayi ya tafi to wannan gane kuɗi ga ga mulki ga malami da suka ki gaskiya bi an take su to sai ka shirya kaka ɗauka karatu zai tsoratar da kai inda kai aiki da shi ba kaka ɗauka mulki zai tsoratar da kai inda kai adalci ba kaka ɗauka kuɗi zai tsoratar da kai idan baka taimaki addinin Allah ba wannan su ne abubuwa guda ashirin da suke raya zuciya Allah ta'ala ya sa zuciyar mu ta rayu shine Allah ta'ala yake ilamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati haqiqa mun bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qiluna dan ku hankali Allah ya sa mu hankali mu hankalta kuma hankalin ya amfane mu duniya da lahira idan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mu yawa inda muka kure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
malam mai wannan tambaya yana cewa matansa biyu ne ɗaya mahaifiyarta tana sallah ɗaya kuma ɗaya mahaifiyarta kuma ba ta sallah ya ce na saiwa wacce take sallar zanin sallah sai na saiwa wacce ba ta sallar ba
warai kuwa ita dan ba ta sallah sai ka ishe mata zanin sallah ba surukarka ba ce kuma ya yi wa zanin sallah ya sa ta yi sallah a ai wani kyautata ma ƙara kai wacce ba ta sallar domin ita akwai lallashin zuciyarta na farko dai za ta san in tana da 'ya'ya biyu ɗaya mai sallah ya aura ɗaya mara sallah ya aura idan ta ga mai sallan yana taimaka mata za ta buri ta ce ashe ma ƙara auren masu sallar ni ko sallar ma zan yi ne ne ta ga wannan sai jawo ya canza tunaninta don haka in kana surukuta da wanda ba musulmi ba ko babanka ne ko babanka ce musulunci ya yarda ka ci gaba da kyautata musu wa sahibu ma fi duniya ma'arufa a musulunci ne ce wacce bi sabila man ana ba ilayya ba za ka ba kida irin tasu ba amma za ka kyautata musu irin kyautatawa ta zaman duniya ci da sha da sutura da abinci da magani da kyautatawa mai yiwa kyautatawa ta ka ce tasiri ma har ma ta canza ta dawo addinin musulunci za ka nuna goyon bayan ka sai mata ita ma ka ce ga nata eh ita ma gashi ta sa kace ta aje ba na sallah ta aje an kawo ki da ko kai sallar eh wata hajiya daga jihar kaduna ta aiko da dadduma guda biyar ta ce a yi mata addu'a ta hannun malam abdulrahman na ditv to ba saƙonki ya so allah ya amsa ya biya miki bukatunki wasu ɗalibai sun aiko da alƙur'ani da abin ɗora shi suka ce a yi musu addu'a ta hannun shi ma malam abdulrahman na bitv da ke jihar kaduna wasu mata daga beba su uku kowace ta aiko dubu biyar dubu biyar biyar sau uku shi ya haɗa dubu goma sha biyar in ji waɗancan mata guda uku daga garin beba suka ce a sa a asusun marayu a yi musu addu'a suna tawassali allah ya biya musu wasu bukatu da suke damun su kuɗi naira dubu hudu daga alhaji ɗan lami talba ya ce a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa dubu ɗaya kuma ya ce a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya gafarta mata dubu ɗaya ce tafsiri ne na dubu hudu kenan dubu ɗaya a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa dubu ɗaya daga uwar gidansa a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta dubu ɗaya kuma shi kansa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wato dubu hudun ce aka karkasa ta kashi hudu kowa ga abin da ya tawassali a saka asusun marayu to kamar da annabi ya faɗa ana wa kafirul yatimi ka hata ni fil janna da ni da mai kula da maraya haka muke a cikin aljanna to muna fata duk wanda ya taimaka marayun nan Allah ya sa shi ma ya zama cikin waɗannan kuɗi naira dubu ɗaya daga wani bawan Allah a sa a asusun marayu shi ma yace a masa addu'a Allah ya biya mu bukatunsa da wasu kuɗin ɗari biyar daga wani bawan Allah shi ma yace a sa asusun marayu a masa addu'a sai kuɗi naira ɗari biyar daga wata baiwa Allah ta ce a yi wa mijinta addu'a Allah ya ji kansa ya ya shiryar da yaran da ya bari ita kuma Allah ya ba ta miji na gari to Allah ya ba ki miji na gari in mun kafa kwamitin aure na jihar Gombe sai ki zo a nema miki wani bawan Allah ko cikin shugabannin majalisun nan naga a samu wani insha Allah naira dubu biyu da ɗari biyu da hamsin daga 'yan mata 'yan mata sahun baya ɓangaren durowar alƙur'ani 'yan mata ina 'yan mata in yamma ake yan yamma naira dubu biyu da ɗari ɗaya da hamsin daga yan yamma sahun baya ɓangaren doro alƙur'ani na su yau ku ne bayan Allah suka ce a saka asusun marayu a musu addu'a Allah biya musu dukkan bukatunsu na alheri to Allah biya muku kun yi koyi da yan uwanku na nan da na nan da na gaban bayan mai kamara banda mai kamara a ciki eh to sai masu kyamara su ma sai naira dubu biyar daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya gafarta mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa sai wata naira ɗari biyu daga wani kurma ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa sai wata ɗari biyun daga wani ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya raba shi da fitsarin kwance mai fitsarin kwancen nan yana rawar rubutu abin nan to Allah ya raba ka da fitsarin kwancen nan kuma ko bukatar ka je ka ga likita ko abin ya shafi wata larura kudi naira dubu daya daga hajiya abu a bawa marayu da waɗanda suka musulunta Allah ya mata bukatunta sai takalmi kafa takwas daga wata yar uwa tace tana fama da ciwon asma Allah ya yi mata a ba marayu da masu bukata su saka sai naira ɗari biyar daga wata baiwa Allah tace a saka asusun marayu ai mata addu'a Allah ya shirye mata da yaranta alqur'ani da goyi dan uwa yace shi ma ai masa addu'a Allah ya daidaita tsakaninsa tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan dan dan kirki ne sabani aka samu da babansa da babarsa shine yace a saka wani kuɗi na musamman a asusun marayu yana tawassali da wannan Allah ya sa babansa da babarsa su shirya wannan dan kirki ne inda wani ne sai shiga jam'iyyar baban ko ya shiga jam'iyyar baban ya daga tuta ya tura a baban ashar amma gare ka dan kirki ne bai shiga jam'iyyar kowa ba sai zo tsakiya a matsayinsa na ɗansu su biyu to haka ake so in babanka da babanka suka samu saɓani kar ka shiga jam'iyyar kowa kar ka goya wa kowa baya in babanka ya ce ka ga ɗinan yamma to ka ce baba sai haƙuri duk ya ce ka ga ɗinan nan mutumin da ka ce ai sai haƙuri baba duk ɗan kirki idan aka yi naushe-naushe da babansa da babansa da daddare da safe fito aka ce wani ya faru jiya ne sai ce wani matsala ce kuma an shawo kanta Allah ku tafi mutane guri ba zai tsaya ce to ai abin da ya faru naushin ta sai ta naushe su suka naushi juna ba to wannan shine dan kirki sai da haka muna mu ma taya ka da addu'a Allah ya daidaita tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka kuma Allah ya sa mahaifin naka da mahaifiyar naka suna jin mu su kuma su kokari su ga irin kokarin da kai su kuma su je su daidaita eh alqur'ani daga wani dan uwa yace ai masa addu'a shine na ƙarshe ko akwai wannan da ta ce a yi mata addu'a Allah shirya ta da mijinta to mijin ka turo mana waya mun kira shi ya ce ba zai zo ba mun ce ya faɗi inda yake mu mu je ya ki faɗa kuma muna ga baya san a shirya din sai ya dan sako ya ƙara dan sakowa tukunna yanzu mun dan bashi rata ya haƙuri da Allah an shiga goman ƙarshe ya in an sake kiransa da Allah ya daure mu ya gaya mana inda yake mu mu je mun ce mu za mu saboda a shirya su kullum sai ta rubuto cewa ai mata addu'a Allah ya shirya ta da mijinta abin da muke so mu ji me yasa kuka bata idan abu ne da zai gyaru sai mu gyara in abu ne da ba zai gyaru ba sai mu ba ta hakuri kuma mu mata addu'a Allah ya fito mata da wani mijin ma da ya fika tunda ita ce ke son shirin Allah ya fito mata da mijin da ya fika wanda zai rike ta fiye da kai kuma ta ji daɗin auren fiye da naka amma fa in ba ku shirya ba eh amma kun shirya kullum ungulu ta koma gidanta na tsamiya ya tafi ta wani gidan da za a mata duka sai da haka muna addu'a idan wannan ya ji da Allah mun sake kiransa musamman kuma an shiga goma karshe ya daure ya ba mu lokaci mu gana da shi don mu ji abin da ya haɗa su da matarsa take ta roƙonsa a daidaita fushi kuma yaƙi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim